أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu mu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fassarar littafin manzumatul kurɗaba wato shine littafin kurɗabi wanda a yau shine halkan mu ta biyu kuma za mu tashi farkon babin da yake magana kan babu fara'idil wudu'i wanda a halkan mu da ta gabata mun dauko tun daga farko har muka kawo babu salati shi ma don mun yi shi a saboda haka dama ko can kamar yadda malami ya faɗa mana ya rubuta wannan littafi ne ko can domin sanin farillai da sunnoni to saboda haka su ne zai mana bayani abin da ya shafi a sallah alwala da sauran dai abubuwan suke na farilla haka dai waɗanda suke farilla ne dole kowa ya yi to su ne shi yasa wannan littafi ya rubuta shi ne akan baiti 117 wanda a cikin waɗannan baituka 117 a cikin su ne ya tattaro duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya daidai gwargwado ya yi bayani a cikin su wanda zai haskaka mutane tun daga har zuwa ga abin da ya shafi azumi da bayanin sallah ko su da rafkanwa da sauransu da harkokin alwala duka da abubuwan da ke bata sallah duka zai mana bayanin su insha Allah har zuwa harkar abin da ya shafi azumi shi ma da abin da ya shafi zakka ta fidda kai da zakka wannan wanda ba ta fidda kai ba duka dai zai mana bayana insha Allah da aikin abin da ya shafi aikin haji to dama akan haka ne ya rubuta littafin to a yau za mu tashi inda yake cewa babu fara'idul wudu'i babi kenan na farillan alwala sai mala ya ce fara'idul wudu'i sab'un jariya wakila fiha innaha thamaniya wakila sittun inda ba'din nasi wakila khamsun inda zil qiyasi awwaluha an-niyyatu wal ma'u tahir min rakidin aw sa'ilin aw qadir wa thalithu faraidil mazkura غسل جميع الوجه للمستورة ورابع المفروض فاسمع مني غسل اليدين مع المرفقين والخامس المسح بكل الرأس لمالك الله لجميع الناس وغسل كالرجلين فرد سادس والسابع الفور وأنت جالس والجسد الطاهر زاد الأبهر فهو إذا سامنها بالنزر آه shi ne mana yake magana cewa babu fara'idul wudu'i babi kenan na farillan alwala ya ce fara'idul wudu'i farillan alwala sab'un bakwai ne jariya suke gudana ma'ana a wajen malamai wakila an ce fiha a cikin ta ita farillan alwala inna ha thamaniya cewa ita takwas ce wakila an ce sittun shidda ne inda ba abin nasi nan gun sashin mutane ma'ana malamai wakila an ce hamsin biyar ne inda zai kiyasi nan gumma abucin kiyasi a nan ya kawo mana maganganu ne na malamai dangane da ita farilla alwala din saboda zaka samu wani abun da waɗan wasu malaman suka sa cikin farillai su bu sa cikin farillai din ba kana iya samu ne wani wuri an sa shi sunna hakan ga to shi ne ko kuma a ce sharadi ne ba shi mai zaman kai ne ne misali wasu kuma sai su sa cikin farillai na alwala din to shi yasa ake samu wannan sabanin shi yasa ce fara'idul wudu'i farillan alwala sab'un bakwai ne jariya suke gudana saboda haka in aka duba tun daga karatunmu na akhdari da muka yi dai duka mun ji bakwai din ne aka ambata din to shi yasa ce wato an ce farilla guda bakwai ce amma wakila kuma an ce fiha a cikin ita farillan alwallan nan an ce inna ha thamaniya ita takwas ce ma'ana wasu malamai sun ce a'a guda takwas ne su farillan wakila ce kuma an ce sittun shidda ne inda ba'adin nasi nan gun sashin mutane su ne malamai wato a wajen wasu malaman suna ganin farillan alwallah shidda ne ya ce wakila kuma an ce hamsin biyar ne inda zil kiyasi nan gumma abucin kiyasi a wasu na ganin cewa biyar ne kawai wato shine waɗannan da suka zo a cikin alkur'ani da Allah madaukakin sarki ke faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum daya wa aydiyakum ila al marafiqi biyu wa musahu bi ru'usikum uku wa arjulakum ila al ka'bayni hudu ya ayyuhal ladina idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wa musahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayni to waɗanda su ne guda hudu din waɗanda wasu kuma suna takaitawa gare su ma ne kawai ya danganta dai wallahu alam duka dai ko menene abin da annan dai ita alwallan nan dai manzo Allah sallama watan ya yi ta kuma an ruwaito ga hadisai duka haka ne ake gudanar da ita din yanda aka ruwaito din to to shine can in mun ka dauka da ce guda biyar cikin wannan ayat da na karanta niyya tana ciki domin idza qumtum ila salati shi malamai suke cewa niyya din shine ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati in za ku tashi zuwa sallah to niyya kenan suka ce ita ce ake nufi na niyya din faga sulu wujuhakum ku yanke huskokin ku biyu kenan wa wa arjulakum ila alka'abaini uku kenan wamsahu ya ayyuhal ladzina idza qumtum ila salati faga sulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi shine na biyu din wa arjulakum ila alka'abaini hudu kenan wamsahu bi ru'usikum shi kuma shine ciku yawa to wannan shine to sannan sai malai ci gaba da cewa awwaluha niyyatu yace awwaluha na farkonta ita wato farillata alwala din shine awwaluha ce na farkonta an-niyyatu niyya wal ma'u wal ma'u dahir da ruwa mai tsalki min rakidin daga wanda yake kwance aw sa'ilin ko mai gudana aw qadir ko mai ko mai digowa daga sama to wadannan ne kaga ya kawo mana yanzu guda biyu kenan niyya da ruwa mai tsalki sannan sai ce wa thalisul fardi na uku din farilla almazkura abun ambata gaslu jami'il wajhi wanki dukkan huska lal mastura banda wurin da ya boyo da gashi a abin da yake magana nan shine wato yace awwaluha na farko anniyatu niyya kamar yadda aka sani mun ka sha bayani ita niyya kudurci abin cikin zuciya shine niyya din ba dole sai ka furta na waito kaza kaza wannan ba dole bane in ka furta ga bakin ba laifi kai ba amma dai wannan ba ba sharadi ne dole sai kai haka ne ka tayi ba a'a in dai zuciyarka ta yi niyya yi din magana ta kare niyya ka ta yi to shine ce niyya wal ma'u dahir da ruwa mai tsarki wato shine ka samu ruwa masu tsarki waɗanda ba abin da ya shiga wanda ya canza kalar su ko ya canza ɗanɗanon su ko ya canza watan a kaman ɗanɗano in ka sha misali ba ka jin sun canza kala ko warin su in ka so su na ba ka jin warin su ya canza ko launin su in ka kalle su ba ka ganin sun canza kala to shine ruwa mai tsarki kenan wanda bai wata abu bai fada ciki ba ko najasa ko wanda ba najasa din ba yace min rakidin wannan duk abin da yasa an kula muna tare da karatun ba ba tsayawa a yi fada dogon bayani da yawa saboda kasancewar waka ce wata kalma in ba an ka tsaya an ka cika dogon bayani da yawa wani ba zai fahimci fassarar da yake bi ba domin akwai masu biyar fassarar da ake yi din to in bayanin yawa ga wani lokaci musamman tun da waka ce kuma san waka ta din fi a watan dan wahala fahimta ga wasu haka to shi yasa nika dan takaice bayanin za a ji irin bayanin da muka tayi a cikin akhdari har zuwa shimawi kaga da wanda muke yi gaziya duka zaka ga sun dan bambanta wato ana dan kala fadadawa ne can da yawa to wannan shine saboda haka shi yasa nake dan takaitawa din daidai gurgurdu abin da muka faɗa din idan mutum ya ji waɗancan karatukan da muka na baya da an faɗi zai gane inda an kai din to muna fatan Allah ya lamar jagora to shi yasa kaga kamar irin na ruwa din kaga shi yasa ba tsaya bambancewa menene abin da yake mai bata su wanda mai wanda yake suna rabuwa suna haduwa da abin da yake na najisa ne ko kuma abin da yake mai tsarki zan masu tsarki da sauransu duk mai wannan bayani din ruwa masu tsarki masu tsarkakewa ko masu tsarki waɗanda ba su tsarkakewa da sauransu dai to bani son mu tsaya yawan faɗaɗawa saboda masu ɗan bin fasara suna ɗauka haka shine awwaluha na farkon ta anniyatu niyya wal ma'u dahir da ruwa mai tsarki min rakidin daga na kwance ma'ana ruwan da suke suna kwance ne ba su zuwa ko ina kamar wani tafki haka an fahimta ko dam ko wani abin wanda zai suna kwance wurin kuma masu kyau ne masu tsarki din to ana alwala da su ausa ilin ko masu gudana kamar ruwan gebe ne wanda yake an yi ruwa ne suna gudu ne haka duka ana iya alwala da su ba au qatil ko masu duguwa daga sama ana ruwan sama sai ka sa kwanon ka kattara su ma sai kai alwala da su ba haka irin ruwan rijiya haka da ruwan da suke fitowa cikin dutsi duka do ana do ana alwala da su ba sai ce wasalisul fardi farilla ta uku wasalisul fara'idi farilla ta uku almazkura cikin abin da anka ambata ma'ana wai farillan da anka ambatu can baya to na uku din su shine ma'ana wasalisul fara'idi almazkura na uku din farillan da anka ambata shine wasalisul fara'idi na uku din farillai almazkura waɗanda anka ambata to gaslu jami'il wajhi wanke dukkan fuska lal mastura amma banda wurin da ya boyo da gashi ma'ana kamar irin in mutum ya zama gashi ya fito mashi ga gem- ya gemu ya fito mashi ga haɓa kenan to ba a ce dole dole in dai gemin nan yana da kabri sosai yana da gashin da kabri kwarai to ba a ce dole wajen alwala sai mutum ya murza kwarai ta yanda har sai ya kai can ga fatar da karkashin gashin ba shi yasa ya ce lal mastura banda wanda wurin da ya boyo da gashi to shi wannan wurin wanka dai dole dai a tabbatar da ruwa sun shige shi amma ga alwala shi ba dole sai an yi wannan tsatsafiyar tashi din ba sannan sai malai ce wa rabi'ul fardi a farilla ta hudu fasma minni ka ji daga gare ni gasul yadaini wanke hannuwa ma'al mirfaqaini tare da gwiwar hannu wato shine aka ce marafiqai abin da yake nufi na hudu shine wanke hannuwanka tun daga bakin ku'unka har zuwa gwiwar hannunka to wannan tsakanin ka tabbatar da ka amma shi ya ce ma'al mirfaqaini zaka samu wasu malamai su ce ilal mirfaqaini wasu kuma sai su ce ma'al mirfaqaini dan an ce ilal mirfaqaini saboda wasu sun dauka da ka kai bakin wannan marafiqai din shikenan ya isa wasu kuma sun ga ce ya sai ka shigar da su marafiqan gwiwa wannan gabar sai ka shigar da ita ita ma cikin wanki ka ga me ita ka wanki to wannan shine amma dai wanda kai din yayi shine warabi'ul warabi'ul mafrudi farilla ta hudu ko kuma ka ce warabi'ul mafrudi na hudu abun farillantawa ko kuma ka ce farilla ta hudu duk yayi shine warabi'ul mafrudi farilla ta hudu fasma'a minni ka ji daga gare ni gaslu ladaini wanke hannuwa ma'al mirfaqaini tare da guwayen hannu sannan ya ce wal khamisu na biyar al mashu shafa bi kulli ra'si da dukkan kai li malikin amma ga imamu malik la li jami'in nasi ba ga dukkan mutane ba su ne malamai abin da yake nufi shine shafar kai gaba ɗaya ne duka ka tabbatar da ka game shi wajen shafa to wurin imam malik yana daga cikin farillai amma a sauran wasu malamai suna ganin ba dole sai ka shafe dukkan kan ba shi yasa shi abu hanifa a abin da yake ɗauka wato shine in dai ka shafi kashi ɗaya bisa hudu na kai to yayi in dai an raba kan naka hudu to ka shafi kashi guda ciki shafar kan naka yayi wurin imamu abu hanifa shi kuma imamu shafi'i a wajen shi a in ka shafi wani dan yanki dan kadan komai karamci ne inda ka dan shafa din to yayi shi yasa za gani wani kawai sai dan ka dan shafa haka kawai sama shikenan ya wuce to shi wannan ne mazhaba ce ta imamu shafi'i yawa amma wani imam maliku ne sai an shafa gaba daya amma wajen imamu shafi'i to shi ko kadan ka shafi kan ya isa saboda haka su sauran shafa gaba daya gare su mustahabbi ne to wannan shine yake nufi da wal khamisu na biyar almasu shafa bi kullin ra'si da dukkan kai li malikin nan go imam maliku la li jami'in nasi ba ga dukkan mutane ba su ne malamai yace wa gasulukar dijileni da wanki kafafuwar yace wa gasulukar dijileni wanki kafafuwanka fardun sadisu farilla ce ta shidda wasabi'u na bakwai alfawru gagotawa wa anta jalisu kana zaune wato abin da yake nufi shine a wanke kafafuwa shine farilla ta shidda cikin wannan gafarilla da mun kaza nudi a kamar yadda an ka sani wanke kafafuwa shi kuma zuwa idanun sawu ko to shi din ne shi ma wasu zaka suna cewa ma'al ka abaini ka shigar da idanun sawu a cikin wanki zama ka wanke su waɗannan ƙayan kasusuwan da a gefen kwamrin naka wasu kuma suna ganin cewa in ka kawo dai bakin su ya ya isa to shine wanke kafafuwa kenan a sannan ya ce na bakwai kuma gaggotawa to shine idan ka zo wajen alwala kar ka tsaya ka tsaya wasa ko kuma ka tashi sai kayi wani aiki ka dawo kuma gashi ba ka gama kamin ka wanke wani wuri wani wuri har ya bushe to yin haka nan in mutum ya haka nan ya ba farilla a alwala shi bata yi ba kenan a kaida ya yi ba farilla to shine yace wa anta jalisu kuma kana zaune aka ce nan da yace kana zaune din nan ba wai ana nufin yin zannan shi ma sunna bane a'a wannan ya kara shi ne domin ba yana nufin he farilla bane ga sun ci saboda haka ya kara shi ne aka ce domin cikar baitin waka ta ne kurum yawwa amma ainihin ba wai cikin yake din ba an fahimta ya kare kaga kamala ce shine mafi dacewa ko a ce mutum cikin natsuwa yake zaune yana yin alwalat amma ko da ba zaune ne kake ba ba laifi bane alwalat ka tayi to shine waka sulukar rijlaini da wanki kafafuwanka fardun waka sulukar rijlaini da wanki kafafuwanka fardun sadisu farilla ce ta shidda wasabi'u ta bakwai alfawru gogotawa wa anta jalisu kai kana zaune sai ya ce sannan wal jasadu dahiru a sai ce kana ya ɗauko wannan wawadin na farko sai ka ce wazadal abhari ja'farul abhari ya ƙara aljasadu dahiru jiki mai tsalki fa hawa shi izanto a wannan lokaci saminu ha shine na takwas ɗinta ita fallan bin nazari amma da kukanto ma'ana shine yana nufin imamu ja'farul abhari ya ce jikinka ya zama mai tsarki shi ma farilla ce ma'ana kamar in ya zama za ka yi alwala to sai ya zama cikin gaban naka akwai inda najisa ta taba ka to ka ka fara sa ruwa ka wanki wannan najisa tukun kamar kila ko jini misali ko fitsari an gane ko kashi ko wani abu da na najisa ya taba jikin naka to kamin ka fara alwala sai ka fara wanki wannan wurin shi farilla ne dole sai ka yi haka nan wai ma'ana abin da ya nufi kenan kar ka zo kamar wani jini ya taba ka sai ka ki wanke shi sai in ka zo wajen wankin na alwala sannan ka wanke shi wani imamu ja'farul abhari shi in kai haka nan ka ba farilla saboda haka amma dai an ce akwai kokanto shi yasa kaji ya ce shi ma bin nazari din akwai kokanto game da wannan din ma'ana akwai kai da kawo maganganu malamai magana ce tashi ba wai ainihin a magana ce mai karfi sosai ba yawa shi saboda haka shi tsalkin nan can kaga wani abu ne mai zaman kai ne shi na daban yawa to shine wal jasadu dahir nan shine ka nufin da fahawa to shi wannan zaman jiki mai tsarki din nan izan to a wannan lokaci in mun ga lissafa da shi kenan samiruha shine na takwas din ta ita falillan bin nazari amma fa akwai kokanto ma'ana da shakku a cikin wannan magana na cewa zamuwa jiki mai tsarki yana daga cikin falillan alwallah din shine wal jasadu dahiru kamar yadda na faɗa sai a kula da kyau wannan wawan din na farko sai ka ɗauko shi sai kamar kada shi ne inda wajen za da suka ce wa zada al-abhari ja'far al-abhari ya ƙara al-jasadu dahiru jiki mai tsarki fa wato shi kasancewar jiki mai tsarki izan a wannan lokaci thaminu ha shine na takwas dinta bin nazari amma da kukantu sannan sai ya ce babu sunnanil wudu'i babu kenan na sunnonin alwala a yace wasu nan lulwudu ifa'alam sab'u awwaluha gaslul yadaini shar'u min qabli idkhalihi mal ina'a thalatha marratin ma'an wila'a wa mal midil fama summa stanshiki ودم على الاستس ودم على ودم على الاستنصاره وحققي ورد كاليدين في محكمه من مؤخر الراس الى مقدمه ومسحك الاذنين ذاك سنه بظاهر وباطن منهن وجدد الماء لهما كذاك أتى عن ابن أتى, أتى عن ابن عمر مولاك وأدى في المسنون منه القاضي غسل الذي في الصدق من بياضي وعندنا الترتيب في المسنون ومن يقل بعكسه مجنون آه abin da yake faɗa ce babu sunanin wudu'i babi kinan na sunnonin alwala ya ce wa sunan alwudu'i sunnonin alwala fa'alam ka sani sab'u bakwai ne ya ce awwaluha na farkonta gaslul ya daina wanke hannuwa shar'u ya zo a shari'a wanke su ɗin min qabl idkhalihi ma tun gabanin shigar da su al'ina a cikin ƙwarya talata marratin ka wanke su uku ma'an jiri wila'a ma'an tare wila'a a jiri to shi ne abin da yake magana na abin da yake nufi ga waɗannan baituka guda biyu wato daga cikin farillan alwala ya ce guda bakwai ne su sunoni ne ka sun ce sunonin alwala guda bakwai ne ya ce na farko ka fara wanke hannunka sadda za ka fara alwala kamar in ya zama za ka yi alwala ne da kwanon da yake buɗaɗɗe kamar wani gwangwani ko wani kwano haka wanda sa hannunka ne za ka yi kana riƙa ebo ruwan da shiya to kamin ka fara sa hannun kana ebo ruwan sai ka fara karkatawa tukun ka wanke hannun naka so uku in ka wanke su uku sannan sai ka fara sa hannu naka na kan fatuwa in shine ma'ana to shine ma'anar wanke hannuwa su uku gabanin watan ya zo a shari'a gabanin shigar da su a cikin ƙwarya din kuma ka wanke su tare kuma a jiri shine wasu nanal wudu'i sunnonin alwala fa alam ka sani sab'u bakwai ne awwaluha na farkonta gaslu lidaini wanke hannuwa shar'u ya zo a shari'a min qabla idkhalihi ma tun gabanin shigar da su al'ina a cikin ƙwarya salasa marratin ka wanke su uku ma'an jere wila ma'an tare wula'a a jere sai ce kuma wamal midil wamal midil fama ka kurkure baki sun mastan shiki sannan ka shaka ruwa wadon ka dawwama alastin tsarihi bisa ga fyace shi wa haƙiƙi ka tabbatar da shi ma sunna ne abin da yake nufi shine ka kurkure baki shi ma kurkure baki sunna ne sannan shakarwa shi ma sunna ne sannan fiyacewa shi ma sunna ne shi ce ka tabbatar da lalle waɗannan sunnoni din ne shine wa malamin da fama ka kurkure baki su mastan shiki sannan ka shakarwa gwadum ka dawwama alistin tsarihi bisa ga fiyace shi shi ruwan kenan wa haƙiƙi ka tabbatar da sunna ne sai ya ce warar duka ladaini da mayar da hannuwanka ko ka ce da jiyo da hannuwanka shine wara duka ladaini jiyo da hannuwanka fi muhkamihi yana cikin abun hukunta sunnonin shi min mu'akhir ra'si kamar ka ce wara duka ladaini jiyo da hannuwanka min mu'akhir ra'si daga ƙarshen kai ila muqaddamihi zuwa gaban shi fi muhkamihi yana cikin abun hukunta sunnancin shi ma'ana shine shine can ko duk mun yoshi da can ko waradu masayar ra'asi shine na yake nufi din to saboda haka idan ka shafi kanka wannan shafa ta farko an sani ita ce a farilla tafiya daga nan bakin watan matsayar gashin kanka na al'ada banda mai sanko an gane in mai sanko ne sai ya dan gurguso gaba saboda haka gashin kai dai na al'ada daidai wajen goshi da bakin wannan tsakanin saman goshi kenan to da bakin nan in ka dauka kai can baya to shi a farilla ne dawowar shi kuma sunna ne to shi ne nan sunna ce ka so faɗa maka bayan ka tafi can zuwa ga kiyar wayan naka din to ka dawo daga can ƙarshen naka ka dawo zuwa ga nan wajen goshin naka din nan wajen inda ƙarshen gashin nan wajen gashin naka kan yake to shi ne ka nufin to sunna ne shi ne ma'anar warar dukal ya daini da jiyo da hannuwanka min mu'akhirar ra'asa daga ƙarshen kai ila muqaddamihi zuwa gaban shi fi muhkamihi yana cikin abin hukunta sunnancin shi sannan ya ce masu kale uzunaini da shafar kunnuwanka zaka sunna shi ma wannan sunna ne shine wa masukal uzlaini shafar kunnuwanka zaka sunna wancan shi ma sunna ne bi zahirin a bayan shi gabatsinin da ciki min hunna daga gare su da su kunnuwan mana shine ka shafi kunnuwanka sunna ne cikin su da waje ba ana rufe amma can ƙuriya ba inda sai ka zuba ruwa can ba ba shi yake nufi ba daidai bakin inda ya tsanka dai ka kaiwa kawai bakin nan wurin to shine ka nufin minhun yana daga su kunnuwan din to wannan shafa tasu shi ma sunna ne shine wa masukal uznaini shafar kunnuwanka zaka sunna wancan shi ma sunna ne bi zahirin a bayan su bi zahirin a bayan su wa batinin da cikin su shine bi zahirin da baya wa batinin da ciki min hunna daga gare su da su kunnuwan sai ce kuma wajaddidil ma'a ka sabunta ruwa lahu ma gare su kaza ka haka nan a tayazzu a namili umarin daga abdullahi dan umar maulaka shugabanka wato abin da yake nufi shine mutum ya sabunta ruwa wajen shafar kunnuwa sadda zaka kamar yanzu idan ka shafi kanka zaka shafi kunnuwa to ka sa wasu sabbin ruwa to sa waɗannan sabbin ruwan wajen shafar kunnuwa sunna ne karka ci da sauran ruwan da ka shafi kai da su zaka shafa kunnuwa to ka sa wasu sabbi to sa waɗannan sabbin sunna ne yace haka an ya zo daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu shine sahabi manzo Allah sallama kenan maulaka shugabanka shine wajajdil ma'a ka sabunta ruwa lahuma gare su su kunnuwan kaza ka haka nan a tayar zo annabi ne umari daga abdullahi dan umar maulaka shugabanka sai ya ce wa adda alqadi alqadi abdul wahhab ya lissafa gasalal lazi wanki wannan fi sudugi da a cikin kai kai min bayadi na fari a filma sununi yana cikin sunnoni min hoto daga gare shi ma'ana daga cikin sunnoni na shi ma wato abin da yake nufi shine imam alqadi abdul wahabi daga cikin malaman malikiya ne shi ma yace ya lissafa wanke watan kai kayinka fari ma'ana inda ba gashi kenan to shi ma yana daga cikin sununi ma'anar kai kai shine wato tsakanin sajenka da kuma kunnenka to dan wannan tsakiyar inda babu gashin tsakanin kunnen naka daidai zuwa bakin saji din an gane to shine ka nufin wanke nan wajen to shi ma farida ne wannan tsakanin kada zan ma'ana wankin ya tsaya kawai bakin ijiyar ka zuwa wannan gashin kawai na na sajan naka a ya zama can tsakanin sajan naka da kuma tsakanin kunnen naka din ya zama ka wanki din kamar yadda aka sani kuma za an sani wasu suna cewa shi kai kai din shi tun daga bakin ijiyar ka ne tsakanin ijiyar ka zuwa kunnen ka yawwa to shi ne amma dai nan ana magana ne da tsakanin kunnen naka zuwa sajen naka wannan dan tsakanin inda babu gashi yasa ce min bayani na fari ma'ana wanda ba gashi gare shi kenan wanda yake fili kenan shine ma'ana shine wa adda alqadi alqadi abdul wahhab ya lissafa min hoda gare shi ya lissafa gasal allazi wanki wannan fi sulugi da a cikin kai kai min bayadi na fari fil masnuni ya lissafa shi a cikin sunnoni sannan sai ya ce wa inda na tartibu at tartibu jerantawa fil masnuni a cikin sunnoni wa indana ya tabbata cikin mu ma'ana yana daga cikin sunnoni kenan wa man yaqul bi akasi duk wanda ya faɗi sun koyan shi majnunu mahaukaci ne abin da yake nufi shine wato jiranta jiranta tsakanin farillai kenan ka jiranta tsakanin farillai wato ka san ai in an ka zo misali in ka zo fa gaga fara wanke huska za ka fara wanke hannuwa cikin farille ko kaga daga wanke huska nan ka fara haɗuwa da farilla sannan kaga akai ga wanke hannuwa zuwa gwiwar hannu sannan akai ga shafar kai sannan akai ga wanke kafafuwa to shine yake nufin to wai wannan jerin ta farilla sunna ne don haka kar ka zo daga zuwan ka sai ka faro wankin kafafuwa misali kamar bayan ka wanke hannuwanka ka kurkure baki ka shaka ruwa ka fyaci sai kawai ka ce ka wanke hannuwanka ka kafafuwanka misali sannan ka dawo ka wanke huska sannan ka dawo ka gaba ka jira ba kenan ko kuma a'a daga zuwa bayan ka wanke hannuwanka ka watan zuwa ku ka kurkure baki ka shaka ruwa ka fyaci malmakin ka fara wanke huska kawai shikenan sai dai kurun ka je ka yi shafar kai sannan ka dawo to yana nufin ka jira su ne ka fara ya zama wankin fuska ya fara sannan wanke hannuwa sannan shafa kai sannan akai ga wankin kawo shine ma'anar jirantawa din shine a tartibu jirantawa tsakanin falallai fil masnuni yana cikin sai ka dauko wannan wawan din shi ma na farko sai ka ce wa tartibu an gane ko wannan wawan din na farko sai ka ce wa tartibu jirantawa fil masnuni a cikin sunnoni ma'ana shine jiranta tsakanin farallai fil masnuni yana cikin sunnoni inda na a wurin mu ina fata an fahimce shi wa tartibu jirantawa tsakanin farallai fil masnuni a cikin sunnoni fil masnuni yana cikin sunnoni inda na a wurin mu sannan cewa manya kulbi aka sayi wanda ya faɗi sun koyi shi mara duk wanda ya faɗi cewa a bai ciki majnun ya ce mahaukaci ne ya yi magana da ya amfani da kalma mai tsauri wannan wuri ko ta Allahu alam sannan sai amalan zai faɗa mana shi kuma abin da yake walwala ita alwala din yake cewa babu ma yanqudul wudu'i babi na abin da ke walwala alwala yace ma yanqudul wudu'i bi kulli halin arba'atun tati ala tawali jami'u ma ya kharuju bil mu'tadi min as-sabilaini min al-ajsadi wa kullu mal aqlu bihi maglubu fa innahu min jinsiha mahsubu illa khafifan aw min ghayri muthqili فهم الجول غير مفضل وبعدها اللذة للملامس وما بمعناها لها مجانسة ثم يلي ثم ثم يلي جامع مس الذكر من لذة كما أتى في الخبر yace babu ma yanqulu alwudu'i babi na abin da ke walwala alwala yace ma yanqulu alwudu'i abin da ke walwala alwala bi kulli halin ta kowane irin hali arba'atun hudu ne tati za su zo ala tawali bisa gajeri ma'ana zai karanta maka su a jere abubuwan da suke walwala Allah guda hudu ne shine ma'anar ma mayan qulul wudu'u mayan qulul wudu'a abinda yake walwala Allah wallahi kulli halin ta kowane irin hali arba'atun hudu ne ta ti za su zo ala tawali bisa ga jere yace na farko shine yace jami'u ma ya kharuju dukkan abin da yake fita bil mu'mina sabilaini bil mu'tadin da al'ada mina sabilaini daga mafita nan guda biyu sune dubara da azzakari kenan min al-ajsad na daga jiki ko ma'ana duk abin da yake fita kamar bawali kenan ko ba haya amma kuma na al'ada an gane banda kamar misali kawai sai a ce tsutsa ta fito daga dubarar mutum wannan bata walwale mashi alwala ba saboda me saboda ai ba abu ne na al'ada ba an gane ko kuma tsakkuwa ta fito mashi daga al'aura shi haka to shine ma'ana shi yasa ake nufin wanda yake na al'ada shine jami'u ma ya kharuju dukkan abin da yake fita bil mu'tadi na al'ada min as-sabilain daga mafitan nan guda biyu min al-ajsadi daga jiki sai ya ce sannan bayan wannan wa kullu da dukkan mal aqalu abun da hankali magalubu ake rinjaya ta bihi da shiya fa innahu lalle shi mahsubu abin lissafawa ne min jinsi ha daga jinsin ita abin da take walwala lalat ma'ana na nufin duk abin da ka kawo da hankali maye kenan misali mutum ya sha wani abu na maye ko ya suma an gane ko farfadiya ko wani abu dai wanda ya bugi mutum haka to dukkan su suna daga cikin abin da sadda mutum abin ya faru haka nan to alwalan mutum ta walwale an sani da masu dalilai ne waɗanda ka sa a yi hadasi ɗin ko domin idan hankalin mutum ya gushe yana iya yin abun da yake walwala alwala dama ko can kamar yadda muka yi can cikin littafin ashimawi ko dama akwai ahadasun akwai asbabu ko da asbabul ahdasi da kuma watan al ahdasu ɗin duka mai su to shine nan kaga kai magana kamar su wajen bawali ɗin da ba haya da irin fitar mazi hakan ga an gane ko mani da sauransu kaga ruwan ganin da ya wato su ne suke masu walwala alwala da kansu da rihi haka to shi kuma wato a sauran waɗangana shi kuma abin da gushewar hankali din ba su ne ka ɓata alwala da kansu ba a'a dalili ne su na ɓata alwala ne saboda in mutum hankali ne gushi yana iya abin da ya walwala alwala ba tare da ya sani ba yana iya rihi ko ma bawali ko na abin da ba tare da ya sani din ba to shine wa kullu da dukkan mal aqalu abinda hankali magalubu yake abin rinjaya bihi da shiya fa innahu to haqiqa shi fa innahu shi mahsubu alif abin lissafawa ne min jinsi ha daga cikin jinsinta ita abin da kalwal Allah kenan yace illa khafifan nawmi sai dai banda bacci mai sauki gayar muskil wanda ba mai nauyi ba fa hawa shine wannan shi baccin ma'al julusi wanda an kai tare da zama gairu mufdili ba mai batawa bane ma'ana shine yana nufin sai bacci wanda yake mai sauki wanda bai ma nauyi ba kana sanin duk abin da yake gudana ana cewa kuma ana gane bacci mai nauyi kamar in kana rike da wani abu ga hannunka kana bacci kawai sai abu ya kuci ma ga hannun naka kuma kai kanka baka ma san ya kuci ma din baka kula ba sai daga baya da ka dan falka sannan sai ka ga ya kuci maka to wannan bacci ya nauyi kenan amma suna cewa da abin yana kuci ma yana faduwa kai kuma kana ji sai kama zaka dauka to ba a lissafa shi cikin mai mai nauyi din wallahi alam to shine illa kafifan nauyi sai bacci mai sauki kuma ko shi wata shine sai ce amma kuma ya zama da zaune an kai shi banda kwanci kenan wasu kuma suke cewa a nan da yace fa hawa shi baccin watan sai ya ce shi baccin da ake nufi din wai in mutum ya yi shi ma'al julisi tare da zama gairu mutum ba bata bane ma'ana kowane iri ne kenan wai in dai da zaune mutum ya yi shi to ba komai ba zai walwale masha Allah ba Allahu alam to shine illa kafifan naumi sai dai banda bacci mai sauki gairu muskili wanda ba mai nauyi ba fa hawa kuma shi ma'al julusi ya zama tare da zama gairu mubdil wannan ba mai bata bane mun da riga da can mai magana ko wace cikin ashimawi da muka karatu na watan rabe-raben baccin wanda yake walwale alwala da wanda bai walwale ko tun da kaga ya raba mana su can kusan kashi hudu ya ce mana akwai bacci mai tsawo ko mai nauyi ya yi tsayi kuma ya yi nauyi ma'ana haka na jin ba ka gane wanda ya shigo ba ka gane wanda ya fita to wannan ya walwala alwala kai tsaye haka nan bacci takaitacce amma mai nauyi dan gajere ne amma kuma sai dai ya maka nauyi shi ma alwala ka ta walwale sai ka canza wata haka nan takaitaccen bacci ko mai sauki shi kuma dan kadan ne bai yi tsawo ba kuma duk abin da aka yi kana ji to wannan aka ce shi bai walwala alwala sannan sai an ka ce mai sauki takaitacce kin wanda bai ma nauyi ba amma kuma sai dai ya ma tsawo dogo ne shi baccin amma sai dai bai ma nauyi duk abin da aka kana ji to shi wannan mustahabbi ne ana so a sake alwala wannan mun yi shi dai can a cikin littafin na Ashimawi din to shine a mana ci gaba da cewa ba da halazzatu bayan ta kuma sai jin daɗi lil malamisa don shafefi ne da mace wa ma bi ma'anaha da abin da cikin ma'anarta mujanisa shi ma mai yin kama laha da ita shafi finit ma'ana shi ne wai shafar mace da niyyar jin daɗi idan mutum ya shafi mace da niyyar jin daɗi da ita da an ka shafa ita ma din da in ta ji daɗin da shi wanda ya shafa dukkan su alwala su ta walwale sai sun canza alwala baki ɗaya a saboda haka amma ba ana nufin misali kamar yanzu dan ka taiza ka ba wata mace wani abu hannunka ya tabi hannunta shikenan alwala ka ta walwale ba shi yake nufi ba in dai ba da niyyar don ka ji daɗi ka shafe ta ba kuma in ka shafe ta din da niyyar ka ji daɗi to ko baka ji daɗi ba sai ka yi alwala ba in dai da niyyar jin daɗin ka yi yawwa kuma in ka shafe ta ba da niyyar jin daɗi ba amma sai ka ji daɗin shi ma sai ka canza alwala dai amma in ka shafe ta ba da niyyar jin daɗi ba kuma baka ji daɗin ba shikenan ba sai ka canza alwala ba ka da matsala yawa ba ana nufin don ka taɓi mace don wurin wani abu ka karɓi wani abu ga hannunta ko ita kuma za ta karɓi wani abu ga hannunta don ka taɓi ta haka in dai ba da jin daɗi aka yi ba to babu komai shine wa ba'adaha nan da yace wa ba'adaha bayanta to wasu suna cewa ba'adaha bayanta watan a aka ce wannan ba'adaha din nan ne ya jam'in saboda waɗancan abubuwan da ya zano gaba ɗaya so ke nufi irin abin da yake fita daga mafitayen guda biyu da abin da hankalin mutum ya gushe da kuma bacci wanda yake mai nauyi din nan to shine yaka magana yaka magana wa barha bayan ta saboda in za a yi jam'i na damiri din na waɗanda ba masu hankali ba wannan ha shi yake sanyawa din an gane ba a cewa hum ba za a cewa ba'ada hum ba tunda ba masu hankali bane abun duk da yake ba mai hankali ba to in za a yi jam'in shi wajen damirin shi sai a ce ha to shine aka nufin abin da ba mai hankali ba kenan yawa to shine wa ba'ada ha bayan ta waɗanda abubuwan da aka zana kenan allazatu sai jin daɗi lil malamisa don saboda shafefi na da mace wa ma bi ma'anaha da abin da a cikin ma'anarta mujanisa mai kama laha da ita ma'ana wai abin da yake yana kama da shafifi na da macen shine kamar sun banta macen kenan ko wani abu mai kama da haka ko to kaga shine ma'anar watan abin da yake mai kama da ita to duk da su ma sun walwala alwala sannan sai yace summa yajil jami'u masu zakari summa watan yali masu zakari sannan shafar al'aura yana bi yana bi min lazzatin daga jin daɗi aljami'a yana bin dukkan waɗanda abin da muka ambata kama a ta kamar yadda ya zo fil khabari a cikin hadisi wato abin da ke magana shine shafar al'aura idan mutum shafi al'aura shi ko kuma kuma can mana faɗa na faɗa cewa shafa da cikin tafi tafin hannu mutum tsakiyar tafin hannu ne in shafi al'aura shi da shi al'aura shi ta walwale ko kuma watan shafa da cikin yatsu ko gefen yatsun amma ban da bayan hannu in mutum da bayan hannun shi ne shafi al'aura shi al'aura shi bata walwale ba tana nan kuma kamar yadda muka sha dai karanta can inga mace ne ita kuma wasu malamai abin da suka yi magana cewa idan mace ta shafi farjin ta sama ne ba komi ba sai ta sauke alwala ba amma idan ta tsanta ne a ciki sai ta canza alwala wallahu alam to shine yake nufin da watan summa sannan masu zakari shafar al'aura min lazzatin daga jin daɗi yadda jami'a yana bi ma dukkan waɗanda abubuwan kama a ta kamar yadda ya zo fil khabari a cikin hadisi wato shine wanda manzo Allah sallama yake cewa man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda duk wanda ya shafi al'aura shi kada yayi sallah sai yayi alwala to wannan hadisi ne ke isharar zuwa gare shi din to amma zaka ji wasu na kawo hadisi cewa ai wani hadisi manzo Allah ya faɗa cewa ai idan mutum ya shafi al'aurar shi ai tsokaci daga cikin jiki ne to wanda malamai suke magana wannan hadisin na cewa hakan to shi an shafe shi ne wannan hadisi wanda manzo Allah sallama ce idan mutum ya shafi al'aura ta kada yayi sallah sai yayi alwala shi annabi ya faɗa daga baya ga ka'ida ko idan manzo Allah ya faɗi wata magana da farko sannan daga baya sai ya kawo wata wanda ba wancan din ba to ita wannan da ya kawo ta daga baya din ta shafe wancan ta farkon saboda haka wancan hadisin na cewa ai al'auran mutum ai tsokar jiki ne idan ya taba ta ai ba komai to shine aka ce wancan da farko ne an shafe wannan hadisin wannan hadisin shi ya shafe wancan din saboda shi manzo Allah ya faɗa daga baya a cewa masu zakarahu bale ta wata nan to a to shine wallahi alam to kuma ina jin dake lokaci ya zama tsana sai mun sake dawa mana fata inda muka yi daidai Allah karba muna kurakuran mu Allah yafi muna Allah ya mutar da mu daidai mai ku gyarawa Allah fara man manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu tsaya nan sai mun sake dawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliq al-khatimi lima sabaqa nasir al-hakim al-hakim wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين